ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wa da jama'a wanda ke karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata bakwai ga wata na Rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da bakwai ga watan harko 2025. yau insha Allah za mu yi darasi na 36 cikin littafin fikin sunna na asai da sabik darasi na 36 insha Allah kayan nan muna akwai 'yan tambayoyi wanda tambaya ta farko iya tambaya ne akan shan magani da mata ke yi dalilin rashin aihuwa shi abinda kamar da yana ga can cikin mafika suna kama sa'ala idan magani in ba don gudun talauci ake gudun aihuwa ba akwai matsala ga mace ta kodin rutsa wata matsala ta ta samu ya an halittarwa mace ta sha wani magani da zai tsaye da in ma kama ko a ce jinkirta aihuwa kan darura tabbatatta wani ba laihi ba ne amma ya zama abin da za a shakin shi kuma ba shi da matsala da zai kawo mata wadda ta yi wacce sai mai magana na ruwan zahi da mata ke yi na masu jego masu aihuwa to wannan hukumcin za a koma a tambayi likita in iya da amfani bai cutarwa shari'a ba ta hana ba don ba addini ba ne iya matsayin magani suka ce ko kaza kaza iya alaka matsayi alaka da magani da ko da gangan jikinta in bai cuta in kuma an ce ta iya cutar da ita wani dalilin cutarwa a hana ka shaɗa ban zai cutar da kai ko kai kawai ya ce ya zama laifi in akwai cutarwa ke za a ji ba je amfanin da rashin fa'idar wani kai magana ba ta wuce malam ta koma ga dakta a digita sai mai maganar tana jini kwana shida a kan bayani da muka yi na sati da ya gabata kwana shida take kuma jini a wata na gaba sai huce mata kwana tara za ta tsaya ta yi shidda bakin shidda kenan a abinda ake magana ai daman kwana shidda kwanakin ki ne na ƙa'ida aka ce a watan murku idan jini ya tsaye huce shiddan ake magana dama shidda ƙa'ida ce dama in ya huce shiddan za ki bi shi a gaman hurku har ya kai ni bayani ina ne iyakar jini wajen jamhur iyakar jini kwana goma sha biyar a inda ya huce na ke na ƙa'ida da kike yau da kullum a gaman hurku za ki bi shi har inda ya kai kwana goma sha biyar daga nan ne sai ki tseda ki wanka ki sallah akwai wata matsala da ba ta da hujja kwara kanta wadda ta shahara a kan fikin malikiya mai kama mai kadari ya kawo ta idan jini ya wuzarce da ita za ta a gaban farko ta kara kwana uku a wata na biyu ya ta ɗau misali tana kwana shida ya ta ƙara kwana uku a gamin farko ta kai kwana tara in kwana tara ya yi ya ta yi wanka ta yi sallah a wata na gaba ya ce sai ta ƙara kwana uku kuma in yi kwana tara da tsaya ba sai ta ƙara kwana uku no kenan sha biyu a wata na gaba in ta koma sha biyu kenan sha biyu ne ba ta tsaya ba to ta ƙara kwana biyu don biyu ta sha biyar kenan ta wanka ta sallah mana abin bai da madogara zaka gaskiya magana mun ku bayan jamhur kuma da madogara ka kwara a gamin farko mace idan jini ya huce yadda take na ka'ida za ta bi shi kuran amma dai na ta bi shi kai huce sha biyar amma dan ya goma ya yi takwas ya yi tara wannan duk cikin lokaci ne bata ce yanzu a watan gaba a watan gaba ta yi aiki da ta tattara a yanzu jininta na canza magana jini na mata yana canzawa inda jini inda iya tsayawa inda iya tsayawa kurin shi ne an goma ne sha biyu ne sha uku ne shi ne kwanakin ki inda ake magana inda bai tsayawa a gama hurku an bi shi har sha biyar an yi wanka jini iya nan a wata na biyu jini iya nan to a wata na biyu ne na gaba yake aiki da kwanakin da kike nawa ga wata kike jini kuma kwana nawa kike yake aiki da su shikenan an gane hasa an gane sai mai magana tana ganin bakin jini kwana shidda daga baya sai ya canza to ke ma ɗan waccan ce don a gamin mace idan tana cikin jini mai bayanin hadisin na al'ummu atiyya na ba sa ɗaukan kudura ko sufura a zamanin jini wani matsala kenan a lokacin mutu ke cikin jini duk abin za ka gani jini ko jajja ko baki-baki inda cikin kwanakin jini ne a matsayin jini yake kenan ita ma za ta bi jini har ya zuwa ko baki-baki ne ko canza za ta bi shi har iyakan lokacin jini shi ne kwana goma sha biyar ita ma a wata na gaba ne in jini ya ci gaba da zawa hete kwanakin da hete aiki da kalar jini lokacin da jinin ya canza daga baki hete wanka ta sallah wannan a wata na gaba ne na wata an gane da kyau sai wannan shi janaba ta same shi da sanyi da asuba ganin sanyi sai arwalla ya yi sallah me matsayin sallar shi ba shi da sallah ɗan wa musani da farko kowa ba mai son ruwan sanyi balle da asaba abinda ake cewa sanyin da zai cutar da kai ne ake magana in ana sanyi kana shakkar ko tabbacin in kai wanka za samu matsala to ana an baka dama sai ka yi taimama ka yi sallar asuba inda dama a daho ruwa ba da yi a daho ruwa a yi wanka inda dama shi kamata in ba ba a wani daho ruwa ko ba dama a dawakin to taimama aiki ba a arwallah a sallah hede da janaba hede a yi arwallah a kwanta za a yi barci ko a ci abinci amma arwallar janaba ba ta sallah in hadda janaba da matsala taimama ake a sallah kenan wannan ba shi da sallah ganin shi ba taimama bai amma a ganewa inda ake iya wanka baka ce kai taimama sai dai in sanyin wannan an ce zai cutar da kai ne misal annabi ke ba labarin fadala ta arwalla cikin lokacin makari ai sanyin ne ba mai son sanyi amma dai in sanyin zai cutar da kai ne da kuma su kuna sanyi su kuma basan sanyi wai su taimama a sai in sanyin zai cutar da kai ne aka hana amma in bai cutar da kai ka san kun kai da baka so to daure kai har kana lada wannan shi ne amsa ta wannan sai za mu tashi sabon babi na asala magana akan sallah babbar ibada kenan ya ce asalatu ibada wa ibadatun ta tazamanu a ƙawalan wa a fa'alan makasusa sallah wata ibada ce ta musamman تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة تاقم شيء kalmomi ko maganganu da ayyuka keɓantattu na musamman wanda he ita ake ma wannan aiki akwai kalmomi shi na kawalan maganganu akwai aiki zaka keɓanta da sallah mafattahatun bi takabirin ta'ala ana buɗe sallah da girma Allah Allahu akbar muqtatimatun bitasalim ana cika ta da sallama sun salatu iya ce mai ta salat al-tuhur tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim nan salatu ya ce kowa sallah farko da tsarki kinan da Allah yace tahrimuha at-takbir cewa Allahu akbar to an haramta maka duk wani aiki in ba nata ba tahliluha at-taslim lokacin da kace assalamu alaikum kuma an halitta ma duk abin da aka hana ka a sallah yanzu ya halitta kenan sallah ta abu ne farko iya da alaka har ƙarshe tun daga kabbara har sallama sun misali kayar ka a hudu kayi tahiyya haka ma annab salati kayan ka ce assalamu alaikum sai iska ta hutu iska ta hutu sallah ta ɓace dole ka yi sabon kabar harama ka yi arwallah ka sabon sallah to amma wannan wai kake tsamanin wai kuma wai ba ka lada a a ladan ka daban ba hana ka ladan da kai duk abin da kan ladan shi cikin aikin ka amma sallah ba ta cika ba magana dan an ce sallah ta bace ka dauka ka walka da abin da kai na karatu ka bar ka a sa'a kai a sallah dan ka ladan ka iya nan amma wannan sallah ba ta cika ba dan baka yi ba sallama iska ta zo shi ta ce maka nan sallah ana bude ta da kabbara shi Allahu akbar ana rihe ta da assalamu alaikum manzilatuha fil islam matsayin sallah a musulunci shi zan bayyana insha Allah yace walis salat fil islam manzila manzilatu la ta'jiluha manzilatu ayati ibadatu ukhra sallah a musulunci tana da wani matsayi matsayinta la ta'jilu ba manzilatu aibata wa ba wata ibada da take da matsayin sallah cikin ibada babu fahiya imaduddin alladhi la yaqumu illa bihi sallah ita ce gimcikin addini wanda babu addini in babu sallah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة إسلامي الجهاد في سبيل الله annan sallallahu alaihi wasallam ya ce kan al'amarin gaba daya komi majagwara komi islam shine gaba da komi shi kuma islam kin umuduhu gimshikin islam sallah wa dirwata sanami so karshen tozan shi da to abin mai daraja cikin cikin daba kamar sa ko wani komi ololo tozan musulunci shine jihadi fi sabilillah din shi ake kare addinin Allah وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات صلى إتشي هرقا أبند ألا يتيل استاذب الدولي a cikin ibadodi ita ce harkon ibada da aka tilasta bawa dole shine wajibi tawalla ijabaha bi mukhatabati rasulih lailatul mi'raj annabi sallallahu alaihi wasallama ya jibinci ya ɗauki wajabtar da sallah da wa manzan shi magana a daren miraji minagiri wasita ba tare da tsani ba babu intermediate ai annabin aiki kamin wayi malaka jibi kamin wayi to amma ita sallah ba malaka jibi ba wani tsakanin su kai tsaye kuma wannan yawa kana lailatul mi'raj kuma ta isra'i da mi'raji me isra'i wantahiyar da aka yi ta cikin dare daga makka zuwa masjid al-aqsa shine isra'i shugum al-miraj tahiyar da aka yi daga baitul maqdis zuwa saman bakwai zuwa gaba shine miraj dai daren guda ne isra'i tahiyar dare da aka yi daga makka zuwa madina kai daga daga makka zuwa baitul masjid al-aqsa mutu kudus kenan palestine ayo kenan kudus daga kudus kin zuwa saman da aka shi aka ta miraji to a daren miraji Allah ya wajabta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani kai tsaye don an ji ai tun daga sama ta ɗaya annabi yana zuwa game da annabuwa ne sama ta biyu sama ta uku har yaji ta bakwai aka yi sun ta daga nan malaka jibril ta shi bakin shi na malaka jibril shi ma anan ba shi da wuri anan annabi ya ji magana kai tsaye kan shi da Allah Allah mai magana kai tsaye ba malaka jibril idan da yawa Musa magana Allah ya manzo Allah magana kai tsaye to anan aka ba shi sallah a daren mi'raji قال أنس بن مالك فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر بي بخمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين abin da yake ruwaya ana sake cewa an farta sallah ga annabi sallallahu alaihi wasallama lailat usri bi daren da aka yi tahiyar dare da shi 50 a farko sallah 50 aka dora mana a wuni da kwana sun manu isa ta aka rage ta hatta ju'ilat hamsan hal aka sanya ta ta koma biyar sun manudi bayan daga biyar aka mai kira ya muhammad salama innahu la yubaddal alqawlu ladayya cewa ba a canza magana a wajen mu abin Allah ga tabbatar da shi wannan sallah wa inna laka bi hadil 55 wannan sallah guda ga da aka baka ta koma biyar yanzu tana matsayin wacce 50 kin nan annabi sallama an bashi sallah 50 da yake dawowa ne in ga annabi Musa annabi Musa alaihi annan musa ce mace kai muhammad gaskiya na jarraba ni isra'il wannan sallah hamsin mutanen ka bisa iyawa ko ma wajen ubangijin da rage maka manzo Allah ya koma in ya dawo aka rage biyar ya dawo musa dai sai da kai da kawowa har ta kai sallah biyar gaskiya ce musa ce manzo Allah ce ya musa sai bane koma ana kuma yan koma ta isa sai daga sa koma biyar shine ana kai mai kira cewa ya muhammad innahu la yabdil qawla da wannan magana ba a canza ta wa inna laka bi hadhihi al-khams al-50 wannan biyar kin da ta koma tana matsayin wata 50 kin don ya wakana a daren Isra'i ko daren Mi'raj kiran sallah da farko 50 ce aka da kuma da dakin dakin isa da an sha aiki da yawa yanzu jirkin mamza ga tsatsar Rabbul Allah sai Musa ya ce wa manzo Allah na jarabu na jarabu na jarabe su kware na zama da su na ga halin mutane ba sun iya ba koma sama shi rahama ce gare mu rahu ahmad wa nasai wa tirmizi wa sahabu kuma yace wa hiya awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd kuma sallah ita ce harkon abinda za a ma bawa bincike akan ta نقل عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله Abdullah bin Qurrat ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu ala abdi yawm al-qiyama as-salah farqan abinda za a ma bawa bincike gobe kiyama sallah ce ko to ruwa bukhari ka ko muslim ruwa ta inganta ne farqan za a ma bincike a ce fiddima wannan ruwa ta fiddima mai bayani akan nan akan cewa akwai bambancin ibada da alhukuk ɓangaren alhukuk haƙoƙin bayi da kanukalinsu haƙƙi harkon abin da ake bincika na bece kan lamarin jini ɓangaren haƙoƙin bayi ka ci kudin wannan ka mai zalunci ka kaza dai inda ka hausa mai hanci jini ya zubo ko ka yanke shi ka ce mai daga ko duka ba kashe shi gaba daya sai an fara bincike kan mas'alar jini na haƙoƙi suke tsakanin wani haƙoƙi ne amma ɓangaren ibadodi da aka ɗora mana mai duk wata ibada da horko an aka zo binciken ibadodi sai an ɗauko sallah an bincike ta in kana da mawayan kana da abin haɗi a ciki ta tabbata ta kuma ɗauko wani hashirka ka yi sadaka ka yi waye ka yi waye da horko in ya zamanto gamin horko aka diba babu tabbatar kyau to da san ka ya gama yawo ganin da ya zai gaba amma mai za a yi a nan ne ba bace babu diba sauran ma sai ka je na baka so shi zai gaba amma mai za a yi amma dai sai ka je na baka so ba a binciken sauran aikin ma mutuka babu sallah ta ce dugon ba za a fara bincike daga in ta yi ne za a biyo baya sun zakakka su hajin kasuwa ya kayi jihadi kawaye sai sallah ta zamna saka mutane da yawa wajen tsanani ko himma wajen sauran ibadodi kuma zai jihadi ma sauran jihadi ke amma gabi sallah ba ruwan sallah ba ma karatun sallah ba ruwan sallah ma kullun washi kullun jihadi ko zaka a duk abin da zaka sallah ta jigo ba wata ibada zaka ma Allah ta sunan ibada Allah bai ji ba ta he an an ba sallah an kana da abin hujja ciki shine muhimmancin ta sai ce maka sai ce maka babu wata ibada da take kai matsayin sallah yace wahi akhir wasiyatu wasa biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu inda mafaraqati dunya sallah ita ce karshen wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma shi wasiya lokacin rabuwa da duniya abin da yake yau ja'ala yaqulu yana fadi karshen rayuwar shi yace huwa yalfazu anfasahu al-akhira yana karshen lunhashin shi na karshe yana ce as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum sallah ku kula da sallah da abin da dama ku ta mallaka na bayu ku kula da su an ce hatta lokacin da kusan ƙarshen huta wanda iya cikin rashin lahiya ita a sallan nasu suka ce la suna jiran ka bai iyawa ya sa a kame ruwa ya yi wanka ya zuba a cikin shi don samu dawa nama an jima ce a sallan nasu suka ce la ya tashi sai haɗi haɗuwa ya kasa heje su uku ya haɗuwa annan ne ce muru abubakar salibin nasu ƙware tana cikin gaba-gaba to kuma haɗiya kwancan ƙarshen abin da ya ka hudi assalatu salatu muhammadu ta imanu ku kula da sallah ku kula da sallah da abin da muku ta mallaka na bayi kenan ya ce wa huwa akhirun ma yufaqadu min ad-din kuma sallah ita ce horokon abin da za a rasa a ayyuka na jigo na addini ita ce horokon ita ce marta karshen abin da za a rasa kenan za a rasa abu da yawa amma ita ce daga ita an kare kuma abin da saura shine karshen abin da za a rasa na addini yace kuwa fa in da'at in har aka kai sallah ma ta tozarta ta lalace da addini kullu duk addini da shi an ƙari ce ƙarshe ya wannan magana dalilin wata ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tanqudanna ura al-islam urwatan urwa فكلما انتقدت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقدا الحكم wa akhiru kunna salah manzana sallallahu alaihi wasallam yace la tanqudanna qural islam urwa urwa urwa ta urwa lusuka al urwa kaman igiya ayana mata kulli ya kulli haka mata kulli ai kullin wannan shine kaman makaman igiya to no kenan musulunci ya da iya da kullu ya da kulli kulli yace duk wannan kulli na musulunci zai warware ɗaya ba ɗaya ƙulli ba ku ya saka warwarewa harkon ƙullin da zai fara warwarewa yake ce abin da ta latan ƙudan na'urar islam urwatan urwa ura jami'in urwa ne shine jami'in shine ura al'ura ura jami'in urwa ne kenan kulloli na musulunci za su kawarwarewa kulli bayan kulli yace ina ne ce fa kullum man takaddat urwatan duk lokacin da kulli guda ya kunce tashabbasa nasu billati taliya ya kama na gaba wannan ya kulle ya kama na gaba wanzo ne ya kare ana ana kama na gaba wannan ya kulle ana kama ana guda a wurin kamun na giya shine urwakin duk lokacin da wani kulli ya warware shi fa kullum man takaddat urwatan tashabbasa nasu billati taliya duk lokacin da kulli guda ya kunce ya bar shi kuma ya ya gaba wannan ya kare wannan an gama shi ya kare fa'awalhunna naqadan alhukum harakan abin da yake warwarewa a musulunci za a za a nema har rasawa hukunci littafin Allah yanzu haka muke ayo ba ya zama kamar wani abu ne ma kurin ya kamata ne ma ko gurin dama ne ma zuga abin da ya ga zama zaka ga musulmi 99 100 cikin musulmi kasa da musulmi duka daga shugaban har talaka amma magana da kaka magana hukunci da aka ana gana abin sabo kamar abu ne wanda yake kamar ko tsawon ra'ayi ne ko wani abu ne sabo bisa ka ba ma kawo a kada wannan shi ne farkon wajibi ga cikin magana ka ba sai ma dole magana dole magana ake yanzu ta za a wani zaman wani zaman a zaman dun zaman aka za yi a zaman a mutum ɗari duka musulmi ne ma ka gani an ji kaga mutumin suke magana a yi shari'a mu duka kowa iya kiran shi musulmi ne sallah yake da komai a cikinsu mafi yawan zaman cis'in da wani abu wallahi musulmi ne amma za ka gani masu goyon bayan shari'ar yan kaɗan ne ya kai mamaki ma ma an ƙare zaman za ka ba da labari ba zuba ya ce harkon abin da ke wurwarewa shine hukunci littafin Allah wa akhiru hunna sala ƙarshe sallah ce ƙarshe ita ce za ka targima kanta ina gaban ka ta minti kaza ka matsa mishi he hira awa guda awa biyu he sallar minti goma ya ga har galiba magana wani ma baka da wani kuwa kana gaban gaban gaban ka in zai da yawa amma bai da bai ce ko je hira awa guda awa biyu hira ko ta duniya ƙarya da gaskiya labarin social media facebook wani youtube waye twitter kuran bbc amurka sha kuran mishal kaza roketa waye wannan kishin kasa waye kaza haka kurum ku dai ya rigima kurum Allah ya mutum an kare ba abin da ke ruhi rai ba abin da karba mazini zai dauka ba amma wallahi je ji karatu ya ga matsala ce ko salula din ga bude kai mutum ko sun salula kullun da yaka wani azi a wani fashi ne na wani mishal fashi ne na wani wani ne fashi kin fashi na banza na hero na kurin labaru kurin daga an ga hoton daga ga hoton cani hebu ne ya ga hoton bola tunubu sai bude ya hoton wani an da gudu da fon farai shi bude zai ya ga zafon ya ga gudu ya ga zafon ya ga zafowa ya ga zafon bude zai amma wallahi an ga sallar goma da ga wazi kun ga shi wani wani yake turanci muke da turanci nake turanci ne ga ɗaki daga ba ma lafiya da turanci ka jiyan an kashe wani shi ko ya buɗe shi kana addinin haka ne mutane suke bai ce mai komai lokacin shi ta a banza Allah shi da lokacin ka ta a banza shi wance ba abin da yake tsada da ɗanar irin lokaci baksin tsadar shi sai wani ka gajen makwantai ga sunan gaba ɗaya kaf da tallaka da mai kuɗi da ƙarami da ga sunan gaba ɗaya duk inda za ka ce kowa ka bashi sai god ɗaya hudu duniya wasu kalmar da ya bada amma babu dama a kare ari ba mai damar hutu ko sai gwada maka baka dama a baka sai gwada kara maka ko dinin mutum ka sanka dinin da ka sanka kurin bai iya maka kun bai dama ya samu in me bari ya kare kurin an kare abin da ya abin da bai an kare kurin an kai anan kan da gane kenan kai mai hankali mai rai mai hankali an da kai yawan tunanin kuma kai ka dauki mataki me kai lokacin kai sai a banza awa nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duwun da zan wasu sun abi dawud ya ce di inda ka zamna kai zama wasu a guda iya maganar wai ba kai saba Allah ba ce gobe kiyama in ka yi ta ba abin sana alheri za a gwada maka ga wata sa'a ka ta wuce a banza ba ba abin sana alheri mutum sai na dama turawun idan an gwada maka awa guda da kai na banza za ka yi na dama kiyama ina ga awa guda shi ne kai ta yi saba Allah kai ta yi a ciki ƙarya da gaskiya da sharri Allah shi da mu wannan ruwawi duka dai ya ga masu ne kan muhimmancin sallah a cikin musulunci yace wannan rawahu ibn hibban na hadith abi umama sai yake cewa wal mutatabi li ayati alquran alkarim yara anna allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru salata wa yuqrinuha bidhikri taratan yace mai bibiyan ayoyi mai bibiyan ayoyin alqurani zai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sallah wani lokaci zai ga mata da zikiri misali ya kawo inna salat tana an alfasha wal munkar wal zikirullahi akbar kana ga sallah da abuka lalle sallah tana hana alfasha da mugun aiki an ce alfasha da munkar an ce kalmomi ne idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a kalmomi ne a larabci in suka zo a wuri guda sukan saba bayaninsu amma idan suka rabu ko ta kadai tana ɗauka sunan ɗaya misalin zanen kaga sun haɗu an ka alfasha an ka munkar alfasha laizinihi mahi girma akan munkar kenan ana alfasha ta fi girma akan munkar nan kenan tana hana laihi babba da ƙarami tana hana laihi kenan da girman shi amma kalmar aka ma ulwace munkar kullun iya daukan ko ne aka alfasha iya daukan ko ne kalmomi masu ke da amma ka jero su ɗaya ɗaya girma na shi kan zakon sallah tana hana muyagun aikuna ka an gama sallah kenan da zikiri na ya ce kad aflaha man tazakka wa zakara suma rabbihi fa salla alhamdulillah haƙiƙa ya rabauta duk da tsaka kiran shi kuma ya ambaci sunan ubangijin shi kuma ya sallah wani Allah ce wa kimin salata da zikiri sallah saboda tana ne ko da an bato na duk wanda yake kama ne ya ce wata rata ya ƙarin ma bi zaka wani lokaci ya gama sallah da zaka ya ce a kimin salata wa ato zaka ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa maratan bi sabr wani lokaci iya gama sallah da haƙuri yace wasta'inu bi sabr wa salah zuwa ƙarshe ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah wa taratan bin nusuk lokaci iya gama sallah da ibada ta yanka yace fasalli rabbaka wanhar fasalli rabbika wanhar kai sallah da umgijinka kuma kai yanke dabba kana na abin layya ko abin hadaya wani wuri ita kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan Allah ce ga ya musu sallata da yankana da rayuwata da mutuwata Allah ne gaba daya mun talakai gaba daya kuma Allah ba shi da abokin tarayya kuma haka aka mun umarni da yin wannan matsayi na sallah da rayuwata da zanka da komai da zuwa ga Allah kadai kuma ni ne farkon masu mai kauya ga dokar Allah wa ahyanan yaftatihu biha a'malul birr wa yaqtatimuha biha wani lokaci Allah yana bude ayyuka na gari na kwarai da sallah kuma ya rihe wannan ayyuka da sallah كما في سورة الحج وفي أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد يجروا هذه الآية والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسلون في الدوس هم فيها خالدون يكاون آية التي حقيقة kad aflam Allah ita hakika sun raba wata suwa masu imani ya jiro aikin su waɗanda suke kaskantar da kai a cikin sallah kaga mai mutu a cikin ayyukan haka fara sallah kuma rihi da cewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun can kama na khushu'i kaskantar da kai dan an ce shine ruhin sallah khushu'i ba da kina hankalinka ya zamanto kana sallah kana gaban kasan kana gaban Allah ne Allah yana tattauna da kai ne suna kai bayani baya na magana sallah kana karatu Allah iya maka maka magana magana Allah ne kai tsaye an ce wani alaka ce kai tsaye kwanta tsakanin kai da Allah da kace Allahu akbar kasa wani kwanta kai tsaye tsakanin kai da Allah kana magana alhamdulillah rabbil alamin Allah yana maka magana hamadani abdi dukkan kana malaki din majalin abu haka zaka tai kana fadi Allah da maka magana kaman kana tana da Allah kai tsaye to can sai Allah ka bar kina wannan baka wannan dama wannan tunanin iya baka nan kaskantar da kai a gaban Allah na Allah kada yayi biyo su da horko da kaskantar da kai khushuyu a cikin sallah kuma rihi duk ibada da kawo ya kawo wallazina hum ala salawatihim hafizun wanda kuma sallar suna kiyaye yinta kenan a lokaci akwai da sallah tana da kaida zama ga bayan a gaban insha Allah na kiyaye sallah kiyaye lokacinta shine inna salat kan karamin kitabun makuta sallah ce ta fallace mai ibada mai lokaci ba haka bane kurin karazibe kiran suna kiyayewa ulaika humul warithun Allah wa innan sune magada alladhina sunu firdaus sunu suke gadan aljannan firdaus kuma hun fiha khalidun kuma su wa'annan masu wannan hali da aka jero sune masu dawama a cikin aljannan firdaus yace wa kada balaga min inayatul islam bi sala kwarai kulawar musulunci da sallah ta kai gaya kwarai an amara bil muhafazata alaiha fil hadar was safar wal amn wal khawf Allah ya umarni an Allah umarnin kiyaye sallah fil hadar was safar a zaman gida dole a kiyaye ta haka a bulaguro dole a kiyaye sallah wal amana wal khawf cikin halin zaman lafiya da halin tsoro ko lokaci sallah dole a kiyaye ta ita lokacin kwarai wannan dan muhimmancin ta yace fa qala ta'ala hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun ya ce Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kan umarni hafizu alasalawat wasu usta ku kiyaye a kan salloli kuma ku kiyaye salla ta tsakiya nan tsakiya mana muhiyiciya wannan ya annan salama da akwai maganin malamai wajen salatu usta salla asuba salla salla asar manasi karar ya inganta buhari ko muslim annan sallallahu alaihi wasallam ya yi lafazin sallar asar ita sallar domin lokacin da aka yi abin handak ana wannan ramin da aka yi na kewaye madina annan sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan an san hazab wanda ana wannan aiki na kewaye madina aiki ya yi zahi zala biyu ba da asar harara ta fada kuma aka ba kabkur ake zagi sai can ran ta wada ai ba il asar ba nan ce subhanallah mala Allah quburuhum naran shagalu na sa tusta sa asar annabi ce subhanallah Allah cika kabarin su da wuta sun shagaltar da mu sana musalla al'asar ta sallah ta yi suna sa tusta sallah al'asar kenan ke sai sallah mai hiciya sai manzo Allah tun rawatin sal bukhari ke cewa duk wanda da asa ta wuce shi faqad habita amaluhu aikin shi ya lalace an ce aikin wuni ita kadai annabi amma annabi tabbata ce duk wanda asa ta wuce shi ta huce shi to ya bayi asar aikin shi akalla aikin ran nan karansa shi dalilin hucewar da asar to nan ba na ne ba lokacin ba na ne ba sallar jami'a huce ka ba ko jama'a lokacin huta baka yi ta ba shine na hucewar lokacin ba na ne ba sallar jami'i ba kenan da abinda kabari ya tabbata huce ta ga nan da gangam ba uzurin kuma na wuce aikin ka lalace su duka wanke nan ke nan mun so mu fasara me salatu salatu usta ita ce sallah salatu usta ita ce sallah asar kullum kina lalace ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye wannan sallah ta mun da mun hice sallah da asar kenan Allah ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban Allah kuna masu kaskantar da kai ko kuna masu shiru wannan qanitin ya zo tafsirin ibn mas'ud inda yake kawo da farko ya ce muna sallah muna magana wannan an ƙare ka suna mun zaman da wuri kaza akwai kaza kaza muna sallah suna hira sabai shi kuma addini ba ra'ayi bane ba ka san sallah masan annabi da kuma sabon bai sallah ma sallah ana hira in ta kawo hira tamam Allah ka tsara mu mun ƙare ko kaza gaji ko kaza kaza suna hira ba hada su ba yace da wannan aya ta sauko ta sauko wannan aya umrna bis sukut akan umrni mi shuru a sallah kai da aya ta zo shi addini ba ta ba ta naka mata da shi addini bai san ra'ayi kun an ci ayyan ba shi kenan wuri ka ga na ba dai ga eh haka ya kamata ka sai abu wannan abun amma ba hana ba ake tiba an ma musulmi da kawure mu ana musulunci ana waki ana fafata ana ka ana bugawa amma musulmi ya alamun mushrika dan musulmi musulmi ibada da shi kawure annabi kanshi wace ana musulunci yazo ɗaya shi hannun kawure kun bai raba ka ba bai ce ba araman babu tun annabi Allah kuma diya annabi Allah diya annabi Shimsal Zainab mijinta da aka annabi da aka salama yace gaskiya ban kai ta babanki babanki wancan ya ƙarya amma ina ka addinin wayina ne ina ka addinin su kiyaye ke na babanki ni ina kan wayina bai yaƙe ta ba haka suke zama kuma annabi kuma bai raba ta ba haka aka yi zama duk bala'in da aka yi makka tana gidan shi tana gidan kahuri ɗaya annabi ba a raba su ba duk shekara goma da tana gidan tana kun tsohon kwakwa kyarama tun ta jima ana bala'in wannan aka yi hijira tana gidan shi aka zo haƙin badar Allah ba musulmi dama da shi aka zo a ƙababanta ya biyo yan garinsu yan gidansu ya biyo addinin shi zuwa ka ya kare da shi aka zo badar ya ƙara masa da sanama ya da masa gidan shi aka ci nasara aka kamo shi hannu ba kashe shi ba aka zo da shi aka rike shi aka ce to da yake kasar an yi magana fansa ko ne kuma kashe su aka aka shawara ta abubakar a mashi fansa kudi a ƙara ƙari to yanzu bai da wani abu zai akwai mai masa ya mata shi zainab ɗaya annabi ita ta aiko wa mijinta fansal mijinta sarka da uwarta bata khadija bata sarka khadija da ta bata ta uwarta ita ta aiko a fashin mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya gani kan hankalin shi tashi ta ga sarka ta khadija annabi riki sabai yace kun so ku bashi sarka shi mai da mata amma sharadi ya turo ta ta komo ta komo gida yace shikenan haka akai aka bata amma da mata ya sako ta zo karshe ya zo daga baya musulunta ya sake da daga baya da ya komo a takaice dai kaga kenan kaga inda ra'ayi ne wannan sai a hudaybiya ai badar shekara ta biya kai ta ko sai a hudaybiya hukunci ya sabko na kadda ku al-mushrikai bai halitta ka rike la tusku bi sun kafir aka ana rike yanzu aka ana su eh bayan eh ya Hudaybiya shika ta shidda ta kon aka soki alaman dole a saki amma da haka ake kana uzuri ba za a yi wani ba giya shan giya ake yafi a silib sabai na kuma na magana cikin kaka cikin cikin silib bukhari anna ibn abbas ya ba labarin annabi annabi annabi ya bashi wasu kuma guda biyu ko abbas ibn abbas ya yi armi yake neman walima babu abun walima yace a cikin ta kusa shi ya ciyawa haki zo sai da dai samu abun walima ko ya zo ya sun shi da abokai suna armiya sun aje dago suna gyara abbas ya silba wani gida suna shan cin giyar abbas iya suna suna suna shan giya sun tilib ya huto kurin yi wani akumin ya cire ya cire kan ya cire kan ɗayan suna basa ce kai na yanzu kai na ali ne ali ne maka ali ba ali ne ba basa ba yi mata ɗan shi na yi ali ne ya ce kai na garin duniya samun dubu gaba daya shi ya magana manna wani ba za ka ce a tsaman gaba daya ya zo ce ya rasu lalla kaga abin da amman kai mani me aka ce ya zo kaza kaza suna gidan wani suna shan giya annabi ya zo isko su abbas a yi tulub ya ce abbas kaza kaza ce shi ne kaza ce ما أنت بالله عديل عديل يا النبي ما أنت بالله عديل عديل كيف باين بابا أنا كون باين كوي يا النبي النبي كذا النبي صعب يا زاهي يا أبا مثل علي يا تبيه هنك ليش فهنا بقى قاسم شيء sabbin sai su yagiya suna kanta kai a fita yawa kana to abin da aka ce ba da'i bane ba tun da ba haramta ba halaka ne kina abin da aka haramtawa shine aka haramta shi halaka ne dan da kuma kan zaka yauda addini ba da'i ba ya kamata bane ba kuma abin da aka ce shine ayi ayi a bari abin kun ka huta ba kakale to kenan dai anan muna maganar cewa kenan ku tsaya gaban Allah kuna kaskanta daga ummul qanti cikin tafsirin ayi akwai magana shiru ibn tafsir ibn mas'ud kuma akwai magana kaskanta daga gaban Allah takeice Allah ta fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuka ji tsoro kenan ana kawo magana sul halin tsoro idan kuka shiga halin tsoro farijalan aw rukbana za ku yi sallah ko kuna kan kawahunku ana bugawa ko kuna kan dabba sallah da zai ya ce fa'iza amintun fazukurla kama allamakun ma na mutukunu ta alamun in kuka samu nutsuwa kuma yaso sallaha a yi ta kama yadda kuke canza a karantar da kuna hurku ya ka aya ta gaba wai wadda zarabtun fil'aradi falaisa alaikun junahun an taƙasuru minan salat in khimtum a yankin da suna kafaru ina kafiri na kanu da kuma adun mabina nan wani aya duk da kan magana suna tsoro ce ta saba ko sahabbai suna cikin tahiya sai suka wani abokan gaba su aka abokan gaba sun yi imani da musulmi in lokacin sallah in min suke sallah za su yi sai suke furu suke jira suna jiran lokacin sallah yi suwa musulmi zama guda suka fara sallah haka suka shirya a wannan hali ne allah ya saukar da wannan aya subhanahu wataala ya saukar da wannan aya aka karanta da tsarin sallah ba haka wani kun kun ka fada a a shirin ayat ta sauko wadda wadda rabtu fil ard in kuka yi tahiyya cikin kasa falaysa alaykum junahun an taqasul min salah babu lahi ko rage sallah in khiftum an fidakum allazina kafaru in kun tsoron kafirai su fitanne ku inna kafirin lakum aduwwun mubin kafirai makiya ne a hili karar gare ku yace wa idza kunta fihim faqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatu minhum ma'ak wa ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum ko a yace askai abin da ke cewa da kan wa idza kunta fihim in kana cikin su faqamta lahum salata sai da musu sallah kenan sallah ta halin tsoro faltaqum ta'ifatu minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum a samu jama'a kana albi gida biyu wasu jama'a gurbin suna tare da kai amma su mala ce wale a huzu asalihatan su rike makamansu ana sallar rike makamansu fa'iza sajadu falle kunu min wara'ikum an wa'annan masu masu wani suke tare da kai in suka yi sujada su wa'ancan sauran gurbin hitsa da gaba suna gadon ku su yan gadi ne dan ka ayo dare ku yace wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka su kun bangaren su kenan in ka sujada gwada wannan sai su tamu min bayan sallar halin tsoro iri iri ce akwai yadda za a yi a rabi gida biyu kurum wannan su zo an haka yi sallar zarka guda da su annabi ya tashi sai su ciko ga wannan halin sai su ciko raka ta biyu kowace ko tashi annabi ya tsaye sun sunan suna gadi in su kare su jira wannan su suna tsaye in su kasu su daga su ta biyu sai su koma wajen wancan su wancan su zo a samu raka ta biyu da su kuma daga baya in ya salmace su kawo raka su ta biyu kuma kowa kuma wuri shi ana iya in abu mai kai gaya ba iya kanan duka ya sahu gaba daya kowa ya sahu ana kalla bakan gaban yanda kenan muna kallon su in he a rabu gida biyu yan gaba in yi su in yi rukuyi kowa zai rukuyi aka taso daga rukuyi sujada he yan gaba su yi sujada muna muna gadi in suka dago daga sujada suka taso mu yamje bi ta mu yan baya he su koma gaba in gaba su koma baya aka yi raka ta biyu su ma gaba a nan a yi tsarkuyi da su an taso su tsaya yan ba su yi sujada su kare haka sallar ita har ta kama ko a rabin wasu yi nan ko kuma ana shi zama gada bayanin za amma ta kai ana gudu gudu ma ana gudu wanda zai ha ana gudu yi zai shi ne ce kenan a nan da ya ce maka kenan wa iza kunta fi zaqabta lahum sala in kana cikin tsayar musalla faltaqum ta'ifatu minhum maka wasu jama'a su tsaya tare da kai wali akhudhu aslihatam sirike makamansu fa iza sajadu in suka yi sujada fali ya kunu min wara'akum sauran hissa ya bayan kusa gadin ku wanda ta ce ta'ifatin ukhra sai waccan jama'a ta biyu sai su zo wanda lam yusallu ma'ak ba su sallata da kai ba su ma sun zo wali akhudhu hidrahum wa asali hatam siyatara ka muku zamba siyatara kuma suke makamman su Allah ce wadda alladhina kafaru law taghfulun an asalihatakum amti'atukum fayabilun alaikum malatan wahida shin Allah ga musu wayannan kaware sun yi guri sun soda ku bar makamanku da kayanku ku shiga sallah fayabilun alaikum malatan wahida sun muku zama zama guda wubda sun muku so sun muku rub haka suka so Allah ce ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وأما وخذوا حذركم ayan ayan magana ku zo ta ta kun kurke makaman ko iya wani makaman ka bugu ko ko wala ko ruwa ya maka baka iya Allah ce babu laihi in kuna da wata rashin lahiya ko ruwa ya hana ku abale ku aje makamin amma ko aje makamin ku san kai kana hatara kai hatara ku hatara su ku hatara wa ku zuwa ku inna allaha adda lil kafirina azaban muhina allah ya tattali ga kahurai ya mustattalin azaba ta wulakanci fa idza qadaytum as-salata fazkuru allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum in aka da sallar a ci gaba da ambatan allah dan kabbara da suke cikin jihadi tana ba tana ba nasara kware ko an kare ku ci gaba da ambatan Allah kuna tsaye ne kuna zamne kuna kwance ku ci gaba da ambatan Allah fa fa ta tabantum fa qimu salata in ku samu nutsuwa tsoro ya huce to ku tsaye da sallah yanda take da inna salat kanat alamu ne kitaban maquta domin sallah wata farilla ce ga masu imani kun maquta mai lokaci amma duk wannan bayanai na halin tsoro a halin hadari kuma hadari ba irin yakin yanzu ba na yahudawa yakin matsorata da kilo dubu mutum halba makami da kilo dubu biyu daga cikin ruwa halba makami cikin gari ko daga saman jirgi a yaƙi ne gaba kana kallon kibiya na suka mashi na suka adda na tsara ga kibiya ma'anar takobi na tsara kada kallo wuli-wuli suna gabanka amma duk wani haɗarin allah bai bari bai ka ƙare kun kammala ba je ku ramu sallah aka ce ko za mu garwa annabi ta ko da kuna gudu ko da ta kabbara ne kurin ana gudu ana kabbara kun hanyi ta an wannan tsawon baiwa ma annabi aka takuda annabi aka takuda kun kabbara ce da jukun kabbara ce aka takuda aka an bai ta kude mudur ku yi da ishara kabbara kamar mara lahiya in ka in ka sallah azabane ya kasa kwance zai da ishara iya iya yi dole yi ta to shi aka ce idan mutum mutumin hankali mai imani ba Allah ka imani inda har za a ba wani damar uzurin lokacin da ya ƙari uzurin ce zuwa ramu sallah ta ba wa'annan kuma Allah ga maka wannan sallah wata kitab maquta wata farilla ce maquta mai lokaci zuba wani musulmi ko gabas ko yamma da zai ce yanzu tunda ana cunkoso a lokacin arfa mun zama je mai arfa mu a watan rajab mu je mu harar mu dawo mai hajjin mu kaga yace madan ba san baiwa to ita ma sallah haka take da lokaci annabi mai zalaka cewa inna salata awwalun wa akhiran salata na farko tana tana karshe ko shiga ko huta yau da Allah ko annabi ba dama barci ko mantuwa shi ko sai lokacin saka ce ta kaka yarda wani wani ranyu ana wani shawara ko wani wani biki mata ana wani abu ya an kare mutu kaf sai ga a can sun ta mun shi babu ramuwa babu ramu qara'u salawati sai ya kare bikin ka ka zo ce ka zo karama shi ne ba na asibin ta wani sallar da ba sallah ba ce ta Allah ta wuce haka muna kace sallah ta Allah ta wuce duk mai ce mishi rama haka tambaye shi shin to wannan sallar da kace rama ita ce Allah ce an kace eh to kin gwata Allah cikin bai lahi ba kai kuma kana magana ba an gwaje ba to ita Allah ya masa lokacin ta wuce to wace sallah ce wayewa gaskiya magana barin sallah ta wuce da gangan gaskiya hadari mabba sai wajen sa Abdullahi wajen Umar bin Khattab abdullahi bin umar sun sabi nutsuwa da ba cikin sabon sai ta kun barin sallah guda ta hangam ka hurci ne kuma ta wuce kun ba magana karama sai kun tuba ga Allah kun in dai ba uzun ko mai gurin ko a halin bulaguro ko a jirgi ko a mota ko a jirgin ruwa ko a kan gadon likita da yawa masu jiya suka manta mutum ya dibo halin da kashin lahiya ya ce sallah gaba yayi bai tashi arwala ko in dai kana ko lokaci ta kai ba in dai da hankalinka ko baka ko baka arwala na dama ka yi ba dama kurin ka yi kabbara ko ka yi ishara ko da ido ne ko da ido za ku wata mutum da kasa mutsi da kasa baka iya tashi ka zamana baka iyawa wannan abu ne ka'ida ce kuma su jiya kamata su kula da haka wannan mashagar halin lokacin da aka yi abin corona zama tashi baka iya dole ko sai dai kanka kabbara baka iya tashi ka ɗaga kanka maka ba wallahi haka muka yi baka iyawa babu dama ka tashi ka yaro Allah ikhaba kai baka san halin da kake gurin baka iya baiwa amma zo so da ka shiga kabara kai kabara kai ka tanka kun Allahu akbar ka sa abin da kake mun ne hankalinka inda da hankalinka ko cuta ka sada ka sallah sai da maka malin kuma kawo baka hankali to a loke maka ko ji abin ma dan mutum har ba shi hankali ya hutar hankalin shi to sallah ba ta haushi ba dama ba ta hauka ba ka suma ka shiga cin koma kwana lokacin koma haka haka hankali sallar ba ɗaya ba da ta hauka amma ta ta same ka da hankalinka ko baka yi motsi ko da ido ne ya ka ishara kai sallah haka babu wata dama mutum ya zauna ko iya hira tsakanin ka Allah mutum ya ya taimake kan shi in kuwa kai ba ta Allah ta huce Allah mata lokaci gaskiya magana Allah shaida mu kuran amin yace waqad shaddada an-nakir ala man yufaritu fiha wa haddada alladhina yudayuna yudayuna fa qala jalla sha'nu fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayra Allah ce yace waqad shaddada an-nakir alamun fara tafiya malamin yake cewa Allah ya tsananta inkari musu kan din mai sakaki akan sallah wa haddada allazi du'una yayi barazana yayi tsauratarwa ga masu lalata sallah cin su tsauratar sallah fa qala jalla sha'an Allah mai da boye ya kawo wannan ayat Allah yake cewa fa khalafa min ba'di mukhalafun masu baiwa bayan wancan annaba mutanen kwarai Allah ya ambata ya ce fa khalafun ba'dum khalafun he wasu masu maiwa na banza khalafun da khalafun khalafun mutanen kwarai masu maiwa na kwarai khalafun na sukun kenan bayan wancan na kwarai he mamaya na banza suka zo bayan su daga cikin aikin su ada'u salata sun tozartar da sallah ka gani tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka san zuciya abin da ran sai musu kodan suka zama to yan tamori kudin kowa abin da mai daɗi ke shi suka bashan zuciya kenan Allah ce wa'annan mutane fasaufa da kawon gayya za su shiga wani rami sunan wani wuri da ko rami a cikin wutar jahannama gayya Allah ce fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun azaba ko halaka ta tabbata ga wasu masu sallah suwaye allazina hum an salatihim sahun wanda suke mancewa na abu ce shi ne ce Allah gode abu da ta fita ga Allah da bi tafi salatin ba ta da ba mu tsira inda Allah ce masu mantuwa cikin sallah kaga da samu Allah waye bai mantuwa cikin sallah yace a ta ka an salatin ke wanda suke sallah suke bin suke mancewa ba suke nan ana barin sallah ba na ai annabi ya bayani na mantuwa ne na annabi ya ce dole manta sallah manna masalat auna siyagun manna masalat auna siya fa sallah ta zakara annabi ce dole manta sallah ko barci yayi ta lokacin da ya sana shi na kafara shi kinan mantuwa ba mantuwa ta a barin ta nan ya buga mukalmin shi ya dauka magana a tark farmar sallah fa an sahu an fasa magana bari kenan anan magana ce ta kenan masu barin sallai suna ko a kare ta su ne aka yi masa magana alkawali ko wa'idi na azaba ya ce wali annan salata min al'umunin kubura allati ta tajo ila hidayatul khasa ya ce sallah ce domin sallah tana cin al'amura masu girma allati ta tajo ila hidayatul khasa tana buƙatar kula shiryawa ta musamman sala ibrahim alayhi salam rabbahu an yaj'alahu huwa wa dhurriyyatahu muqiman laha sanai idan matsayin sallah sai ibrahim alayhi salam yake roƙon Allah da shi zuri shi abin da yake roƙon musu rabbi ja'alni muqima salati min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a yake Allah ka sanya ni ni da zuriyata ka sanya masu tsaye da sallah inda shi da zuriyar shi gaba daya Allah ka karba addu'a mu kaga nan ai dan me roƙa bayan sa ita roƙa babban shi ta roƙo Allah ba shi damar tsaye da sallah da shi da zuriyar shi gaba daya Allah kuma karba addu'a mu tun yau da karanta da muhimmancin sallah kenan kware mutum kuma gashi dai bayani ya gabata babu wata ibada mahi kima gobe kiyama duk abin da ka kawo na ibada na duk abin da ka da shi a gehi yake sai an zo an ajiye sallah an ga yadda ta bada in ta karbi ta kware ce kuma mun yi bayani a lokaci akan mas'alar shi yasa ake son duk da za mu ga wani sahabi ana hujja da yana hujja da shi wanda ya ya rasulullah annabi mai magana kan musulunci na magana sallah yace ya rantsuwa bai karawa magana zakari ce bai karawa an ce wannan sahabi wata niyya ce ta musamman kuma alƙawarin da bai ragewa bai karawa ce to kai yanzu nawa ka rage ba karawa ba na kenan wannan sai annabi karanta da sahabbai cewa annabi ya tabbatar da cewa mai nafiloli in aka zo aka auna nafilolinka Allah subhanahu wata'ala zai ce mala'iku ku diba nafilolin shi wannan ta tabbata a diba nafilolin shi a cike gurbin na farilla da ya bari haka nan a kula da rawatib nafiloli da fatar an aka zo aka samu matsala a cikin watan babban a cike da ƙanana Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma shfi maradana waghfir warham mawtana اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته